أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موطا واللفاوى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ونشي shine majalisinmu na talatin a cikin wannan littafin muna shidda ga watan sha'ban hijira da garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan daya a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba kamun tsaye da karatu mun tsaya a babi wanda yake mana bayani abinda wanda ya yi sallama a raka'a guda biyu yana mai rabkanuwa abinda ya cancanta ya yi don ya gyara sallashi mun yi bayani riwaya ta zuliyadai ko kuma riwaya ta abi huraira wanda yake mana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallashi imma salla azhar ko sallar la'asar salla dai mai raka'a guda hudu da muka karanta riwaya ta gaba ta tabbatar mana lalle manzo Allah a sallar la'asar ne ya sallame da ya sallame a raka'a guda biyu aka yi kiskirin aka rasa mewa manza Allah magana sai a lokacin nan wani wanda ake kiran shi da zuliyadain sai ya tashi yake cewa manza Allah a qusiratis salatu ya rasulullahi amnasita shin saƙo ya sabka daga gun ubangiji an yanke mana sallan nan mai guda hudu an maida ta guda biyu ko kuma mancewa ce kai ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne manzan Allah yake ce mai kullu zalika lam yakun dukkan wannan abubuwan guda biyu bai kasance ba ba a rage sallah ba kuma ban mance ba lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai a lokacin nan shi zulaida ne yake cewa qad kana ba'du zalika ya rasulullah tabbas a cikin biyun nan an samu daya daya saboda ni dai abin da na zan raka'a guda biyu kai maimakon raka'a guda hudu a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya huskanto ya tambaye sahabban shi tabbas raka'a guda biyu aka yi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya ci ko raka'a guda biyu kuma ya sallama bayan ya sallame ita ce ake kiranta da ba'di yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani idan mai sallah ya samu shakka a cikin sallar shi sai ya tuno yaya zai yi itimamul musalli ma zakar idza shakka fi salatihi cika salla ga mai salla idan ya tuno bayan ya riga ya yi samu kokonto a cikin sallar shi ka samu kokonto shin raka'a uku na sallata ko kuma raka'a biyu na sallata yaya to wannan kokonton yana kasuwa kashi biyu da kwai babban kokonto da kwai karamin kokonto shi ne ake kiran shi da shakkul akbar wa shakkul asgar babban kokonto shi ne wanda ka gaza ganewa sallah raka'a biyun ce kai ko kuma uku ce kai ka gaza samun matsaya akan abin da ka sallata wannan babban kokonto la tadri kam sallah to a wannan halin shi hukuncin shi za ka yi kabali kenan za ka yi bina'i akan yaƙini idan ka yi bina'i a kan yaƙini sai ka yi ba a ji kamun ka sallame sai ka yi sujada guda biyu ita ce ake kiranta da ba'adi wannan qabli afwan kamun ka sallame za ka yi sujada guda biyu sai ka sallame bayan ka kammala zaman ka na tahiyya maimakon ka sallame sai ka yi sujada guda biyu sai ka sallame shi kuma karamin kokonto shine kokonton da idan ka tsaya ka yi lissafi a nayi kaza nayi kaza dalilin kaza kenan yanzu raka'a guda uku gare ni kenan yanzu ka samu tabbacin ga abin da kai shi kuma wannan sabida kaza sai nan zai kamata ba'ati za mu zo za mu karanta riwayoyi a nan gaba مالك تيوى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi duk da kasancewar hadisi ne wanda ibn abdulbar ya kawo shi yake cewa wannan riwaya wannan hadisin daga imam malik kuma dukkan waɗanda suka rawaito wannan hadisin sun rawaito shi ne hadisi mursal hadisi mursal dalilin da kwai wannan imam muslim ya kawo shi daga hanyar abi sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabul masajid wa mawadi'u salat babu as-sahwi fi salati was-sujudi la babu wanda yake mana bayani rabkanuwa a cikin sallah da yiwa wannan rabkanuwa sujada ta rabkanuwa haka abi dawud shi ma ya hutar shi a cikin sunan in shi a cikin kitabu a cikin as-salat babun idza shakka fi sintaini aw salasa man qala yulqi ash-shakka babu wanda yake mana bayani akan wanda ya rabkanuwa a cikin sallashi afwan babu wanda yake mana bayani wanda ya rabkanuwa a raka'a guda biyu ko kuma raka'a guda uku sai yake cewa ya jewar da wannan shakkar tashi kenan zai yi bina'i akan yaƙini dukkan hadisan da zamu karanta a cikin wannan babin za su maka bayani lalle idan ka samu kanka a cikin wannan kokonto to za ka yi bina'i akan yaƙini shi sanya muke da al-yaqini la yazulu bi shakk muke da wannan babban ka'ida daga cikin al-qawaidul fiqhiyya al-kubra lalle duk lokacin da ka samu kanka a cikin kokonto to wa in dai abin da yayi dacewa shine ka nemi abin da yake yaƙini madama aka sami yaƙini to yaƙinin nan yana shahi wannan kokonto wanda kake kan shi haka imamun nasa'i ya hutar da shi a cikin kitabu a cikin asahu babu itmamul musalli ala ma zakara idza shakka babu wanda yake mana bayani mai shakka ko mai sallah idan yayi kokonto a cikin sallar shi to zai cika ya cika sallar shi sannan kuma ya biyo baya da sujada wadda take imma qabli ko kuma ba'adi kamar yadda muka yi bayani idan shakka babbar shakka ce wanda in shekara 100 za a yana tsaye ba zai iya tabbatarwa ba raka'a nawa ya sallata wannan ita ce babbar shakka amma dai karamar shakka shine inda zai tsaya ya ri dan karamin tunani a nayi kaza na samu kaza nayi kaza na karanta fatiha na karanta kaza na sake karanta fatiha na karanta kenan shi yake tabbatarwa kenan raka'a biyu ya sallata kenan wannan wanda yake ciki raka'a ce ta uku kaga ya riga yayi yayi ya ya wurware shakkar da yake kanta kenan wannan dalilin haka shi kuma zai biyo baya da fati haka ibn majah ya hutar da shi a cikin iqamatu salat wa sunnatu fiha babu ma jaa fi fi man shakka fi salati faraja ila al-yaqin babu wanda yake mana bayani wanda ya samu kokonto a cikin sallar shi sannan ya samu tabbacin yaqinin ga abin da ya sallata kamun wannan kokonton ya dosa a cikin ran shi hadisi ne wanda daga Yahya bin Yahya al-Laythi daga Imam Imam Malik daga Zaid bin Aslam al-Qurashi al-Adawi wanda ya mu shekara ta 136 hijira da garin Makka zuwa Madina malaman hadisi dukkan sun wasaka shi duk da kasancewa Ibn Hajar yana bayani yake cewa kana yursal wani lokaci yana yana yin irsali hadisi a matsayin shi na tabi'i sai ya dauko hadisi ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ya kasance anan fafwan nan atani yake cewa daga Aba bin Yasar al-Hilali shine Abu Muhammad al-Hilali maulahum al-Madani al-Qadi wanda ya shekara ta 94 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina shi ma sikatun fadilun yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto a cikin sallar shi falam yadri kam salla bai sani ba ya shiga wani yanayi ko wani abu ya gitta mai ko wani uzuri na rayuwa ko wata fitina ta zo ta dosa a cikin ran shi lokacin da yake halin sallah yace a thalathan am arba'an raka'a uku yayi ko kuma hudu yayi yace to fal yusalli raka'atan ya sallaci raka'a guda daya wal yasjud sajdatayni sai yayi sujada guda biyu wa huwa jalisun qabla at-taslim yana zamne bayan ya kammala tayyar shi kamin ya sallame fa in kanat ar-raka'atu allati salla khamisatan idan ya kasance ce wannan ta hudun da ya sallata ba ta hudu ba ce ba ta biyar ce ya ce shafa'a habi hataini sajadataini sai ya mida ta shafa'i da wannan sujada guda biyu wadda yi kenan wannan sujada guda biyu za su kasance matsayin raka'a guda daya kenan sallaka maimakon ta kasance wutiri ta koma shafa'i ka samu kenan nawa shidda ya ce wa in kana rabi'a idan kuma ta kasance raka'a ta hudun ce kenan dama hudun ake nema an samu hudu ya ce fasajadata ne tarhimun lishaitani ya ce raka'an nan guda biyu turmuza hancin shaidani ne ya nema ya yi daibiyanka kuma allah ya taimaka ka tabbatar da abin da yake kuma ka ƙara wata sunna ta manza allah sallallahu alaihi wasallama ka daidaita wannan sallata ka turmuza hancin shaidani a wata riwaya manza allah yake cewa falyatrah ashak wal yabni ala mastaikan sai ya jefar da wannan kokwantan da yake sai ya yi bina'i abinda sai ya yi bina'i akan abin da yake da yaki ne akan shi hudu ce ya tabbas hudu ce a biyar ce to ka gani kuma in raka'a ta biyar ce sai ya koma ya zamuna ko da ya kasance ya yi sujada ɗaya to ta biyun ba zai yi ta ba sai sallame idan ya sallame sai ya yi wannan sujada guda biyu in ta biyar ce kenan ka gani ta koma shafa'i ta koma raka a shidda in kuma ta hudun ce kenan ka turmuza hancin shaidani an gani riwaya ta gaba zata kara wadda hamana wannan riwaya ta farko yake cewa haddathani an malik an umar bin muhammadin bin zaid an salim bin abdullahi anna abdullahi bin umar kana yaqulu idha shakka ahadukum fi salatihi falyatawakha alladhi yazunnu annahu nasiya min salatihi falyusallihi thumma liyasjud sajdatay as-sahwi wa huwa jalisun wannan riwaya imam malik yi infiradi da ita shi kadai ya hutar da ita daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga umar bin muhammad bin zaid al-asqalani al-qurashi al-adawi al-umari al-madani al-asqalani wanda ya mutu shekara ta 150 sika ne kamar yadda malaman hadisi suka suka tahi akan shi ko suka wasaka shi yake cewa daga salim salim bin abdullah bin umar bin khattab al-qurashi al-adawi al-madani wanda ya mutu shekara ta 105 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake kiransu da alfukaha usaba yake cewa an abdullahi anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar bin al-khattab bin nufail bin abdul uzza bin riyah har zuwa ƙarshe ibn umar wanda ya yi shahara da dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 73 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto a cikin sallar shi falyatawakha allazi yazunnu annahu nasiya min salatihi falyusallihi yace sai ya kirdadi ko ya yi zaton abin da yake zato na lalle ya manta a cikin sallar shi sai ya sallace shi kirdada zakai ina tunanin biyan na sallata a ina tunanin uku na sallata ina tunanin biyu na sallata to sai ka kirdadi haka yace summal yasjud falyusallihi sai ya sallace shi summal yasjud sajdatay as-sahwi huwa jalisun sai ya sallace sujada tarabkanuwa yana mai zabne kamun ya sallame kenan me zai sallata qabli kenan nan me falyatawakha alladhi yazunnu kenan zai bina'i akan yaqini nawa na sallata kai ina kyautar zaton kurin uku ce na sallata kenan zai yi bina'i akan ukun nan ya ƙara ɗaya sai yi sallah ya yi raka'a ya yi sujada guda biyu wadda ake kiranta da wannan ƙabli kamun ya sallami wannan ita ce fatawa ta abdullahi ɗan umar yarda allah shi tabbata a gare shi sai ke cewa wa haddathani an malik an afif bin amaru wa sahmi an ata bin yasar annahu qala sa'altu abdullah bin umar bin al bin amr bin al as wa ka'ab al ahbari an alladhi yashukku fi salatihi fala yadri kam salla thalathan am arba'an فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi imam malik ya yi infiradi da ita daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga afif bin amaru as-sahmi afif bin amaru as-sahmi shine wa'an suke cewa ana kiran shi da yaqub bin amaru bin al-musayyib ibn hajar ya kawo bayani yake cewa maqbulun ana karba hadisin shi amma dai bai kai ba daraja ta sika ba ko kuma babit ko wani abu makamancin haka ya ce daga abba bin yasar alhilali abu muhammad mun yi bayani a kan shi hadisi na wanda ya gabata wanda ya mutu shekara ta 94 yake cewa daga abdullahi sa'ala annahu qala lalle ya ce sa'altu abdullahi bin amr bin al-as lalle na tambaye abdullahi dan amr bin bin al-as bin wa'il bin hashim bin sa'id bin sa'ad bin sam bin lu'ay bin ghalib wanda ya shekara ta 63 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin wanda suka yi gabaci wurin shiga wannan addinin namu na musulunci kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kowa rawaito hadisi ko mutane bakwai wanda suka yi kowa rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaji an ce maka abadila to Abdullahi bin Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin su Abdullahi bin Umar yana ɗaya daga cikin su Abdullahi bin Mas'ud yana ɗaya daga cikin su Abdullahi bin Jabir yana ɗaya daga cikin su waɗannan su ne ake kira da al-abadila ya mutu shekara ta 63 da hijira da garin makka zuwa madina yake cewa wa ka'abil ahbar wa ka'abal ahbar haka na tambaye ka'abal ahbar shine ka'ab bin mati al-humairi al-yamani wanda ya mutu karshen khalifanci na Uthman yarda Allah shi tabbata a garin shekara ta 34 da hijira da garin Makka zuwa Madina duk da wa'ansu masu malaman tarajum sun yi bayani akan 32 da hijira da garin Makka zuwa Madina Allah mai cikawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suke da ilimin at-taura haka kuma suke da ilimin addinin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babban malami ne na yahudawa kamun ya musulunta ya zo kuma ya tabbatar musu ga gaskiya inda take inda za su yi kokarin binta kasancewar lokacin da ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ubangiji ya bayyana mana ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum yanda suka san manzo Allah haka suka san kai fiye ma da yanda suka san yanda suka ayyuka saboda dukkan wata alama na halittar shi na halayyar shi an bayyana musu a cikin alkur'ani a cikin attaurarsu haka injila ma ta zo ta bayyana musu kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu saf gashi nan ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ga wanda annabin zai zo baya na ni annabi isa shine ana kiran shi da ahmad ahmad muhammad dukkan su ɗaya ne yake cewa falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin abinda da yawa kana dai da ya zo shi ka'abul ahbar ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tattaunawa da manzo Allah sai ga tawaga ta Yahudawa ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah ina so ka tambaye su wane ne ni a cikin su da suka zo suka samda manzo Allah ya tambaye su wane ne ka'abul ahbar ai wannan dan babba ne malamin mu ne ɗan babba ne ɗan babba ne jikan babba malaminmu ne ɗan malaminmu kuma mafi fadala a cikinmu sai hoto ya ce musu to da zan ce muku na bi wannan mutumin da ubangijin shi ya aiko ya za ku ce ya ce to wannan mutumin huwa sharruna ibnu sharruna ai wannan ai shi ne mafi sharrarmu kai tsaye da suka furta suka warware kuma abin da suka furta wannan shine halin yahudawa ba su taba cika alkawari ba ba sa magana ɗaya kai tsaye suka warware bayan sun yabe shi gaban manza Allah kamun ya wuto ya bayyana musu ya musulunta suka ce ai wannan shine sharrinmu mafi sharrinmu dan shar dan mafi sharrinmu ba dan komai ba saboda ya fahimci gaskiya ya bayyana musu ga gaskiya inda take to shine Ka'abul Ahbab shi Aba bin Yasar yake tambayar su akan fatawa saboda su sun zamna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun san menene hukumta hukumce suna da fiqhun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sun zamna da manzon Allah sun san hukuncin mas'ala yake cewa da na tambaye su akan mas'alan mutumin da eh nake cewa anil ladhi yashukku fi salatihi mutumin da ya samu kokonto a cikin sallar shi fala yadri kam salla bai sani ba nawa ya sallata a cikin sallar shi a salasan am arba'an raka'a guda uku ya sallata ko kuma raka'a guda hudu ya sallata wannan kuma al'amari ne wanda yana zuwa kowa kana iya ka shiga sallah wani abu ya ja ka dama shi mi shaidani yake nema yana nema ne ka shiga sallah ya dan fizge ka ya raba ka da abin da kake nema a gun ubangijinka wannan shine hali na shaidani kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana da zaran an ce Allahu akbar Allahu akbar shaidani yana juya baya yana yana yana mai hutar da iska zai tahiyar shi baya so ya ji kiran sallah bayan an kammala kiran sallah sai ya dawo ya ringa lallasa in ma ya samu dama hatta da ladanin sai ya ce mai koma tagon ka kai zaman ka kadda kauto sallan nan haka zai yi ta kokari ya ta gugurmaya ya ganin ya hana wanda za su zo sallah ana cewa Allahu akbar Allahu akbar tayar da ikama ya tahiyya shi ya juya baya ana cewa Allahu akbar an kabar da sallah sai ya zo kuma ya ringa wasu wasi tsakankanin zukatanku kai kaza kai kaza shi sanya aka ce mana istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamim tamamis sala wannan jerawar da za ku ku daidaita sahu tsakankaninku kada ku bar wata faka wadda wani abu zai iya gittawa tsakankanin kawaguwanku ina ba da damar shaidani ya gaza ratsawa tsakankaninku amma dai daga zaran kun bar wannan baka to shi kuma zai ringa shiga ya ringa huta ya ringa kutse kutse yana raya maka ƙarya da gaskiya ka kabar ta sallah amma dai zaka samu kanka a can wata duniya daban kana ta wata kasuwanci ta kan yi wani ya kabbara sallah ya ji shi a tana yana ta kasuwanci tare da wasu yan tana ana yi ana yi kurum sai ya ji limami ya ce Allahu akbar bai ma san ban me ake ba shi dai bi zai da zaka bar shi ya sallah shi kadai wallahi tallahi za a gama sallah ka ce mai wai nawa ka sallata wallahi ba zai iya faɗi maka ba ko kuma a gama sallah ka ce mai wai limamin nan wai bayan fatiha me ya karanta wallahi ba zai iya faɗi maka ba ko da maharracin qur'ani ne to kaga irin sallar da muke yi da nan gaba malam zai kawo mana babi akan irin wannan Allah da ya kiyaye mu to yake bashi amsa yake cewa fakilahu ma qala shi aba yake cewa dukkansu wannan manya-manyan malamai guda biyu abinda suka faɗi mana akan wannan fatawar tawa shine liyusalli raka'atan ukhra thumma liyasjud sajdatayn yace in yana kokanto uku ya sallata ko hudu ya sallata yace to ya sallaci raka'a guda daya yace sannan ya siyi sujada sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne kamun ya sallabe kenan qabli zai aiwatar kaga wannan shi ke nuna maka lalle ga Abdullahi bin Umar ga Abdullahi bin Amr bin al-As ga Ka'ab al-Ahbar dukkan sun tayi akan fatawa daya shike nuna maka ittisalu amalu sahabati fi hadhihi al-mas'ala yayin da zaran mutun ya samu kanshi a cikin halin kokonto bai san ba nawa ya sallata to ya ciki sai tabbatar ya yi bina'i a kan yaƙini sannan kuma bayan ya kammala ya sallaci sujada ko yi sujada guda biyu wannan sujada guda biyu sai su kasance mai ƙabli ne targhiman lishaitani au tashfi'an au shaf'an lisalatihi in ma ya ta kasance shafa'i ne ga sallashi ko kuma turmuza hancin shaitani ne an fahimta رواية تقوى مالك وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه يتي رواية تقوى مالك تقوى نافع نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وانده مشكرة دريدة قوم شاشدة انت تنباو أمينة عبد الله بن عمر يرضى الله اشتبتا أغريشي اكتي وكان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يا كسنتي عبد الله بن عمر إذن أكتنبيش أكم متمن دي ربكنوا أتكن سلشي Ƙala sai Abdullahi bin Umar ya ce liya tawakha ahadukum allazi yazunnu annahu nasiya sai ya kirdadi ɗayan ku sai ya kirdadi abin da yake zato ya manta daga cikin sallashi falyusallihi sai ya sallace shi kenan ya sallaci uku kinan sai ya kirdada a ina tunanin uku ne na sallata kaga wannan yatrahu shakk ya kore wannan shakkan yayi bina'i akan yaqini sai uku ne na sallata kenan nawa zai kara sai ya ci ko ɗaya a hudu ce na sallata kenan wannan ina kyautar san ta biyar ce a hudu ce a uku ce kai wannan hudu ce kenan zan ci ko a biyu ce na sallata kenan wannan ta uku ce kenan sai yi bina'i akan yaqini sai ya ci ko abin da ya mai saura sai ya sujada qabli an fahimta sai babi na gaba malai yake cewa babu man qama ba'da al-itmami aw fi rak'atayn babi wanda zai mana bayani wanda ya tashi bayan ya rigayi ya cika sallar shi ko kuma bayan ya rigayi ya kammala raka'a guda biyu na zo ina sallah Allahu akbar na kammala raka'a guda biyu maimakon in yi zaman tahiya kurum sai na meki a raka'a ta biyu ko kuma maimakon in yi zaman tahiya a raka'a ta ƙarshe sai na cire na meki kinan ya kasance wannan na sha mi na sha zaman tahiya ko kuma na sha zaman tahiya na ƙarshe na tashi zan yi raka'a guda biyar ya hukuncin shi yake shine malai ya buga mana babi zai mana bayani akan haka malai yake cewa حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بن بحينا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونزرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم wannan riwaya imamul bukhari ya hutar da ita a cikin ingantaccen littafin cikin kitabu sahwi babu ma ja'a fi sahwi idza qama min rak'atay al-farida babu wanda yake bayani akan wanda ya rabkanuwa lokacin da ya tashi daga raka'a guda biyu ta sallah wadda take ta faralla ya hukuncin sheki ya kawo wannan hadisin ya bayyana hukuncin haka imam muslim ya wutar da shi a cikin almasajid wa mawadi' salat babu wanda yake mana bayani as-sahwu fi salati was sujud lahu rabkanwa a cikin sallah kuma da sujudar da zata kiyaye ko zata goge maka wannan rabkanwa da kai a cikin sallarka haka abu dawud ya wutar da shi a cikin kitabus salat babu man qama min min sintaini wa lam yashhad babu wanda yake bayani wanda ya tashi akan raka'a guda biyu bai yi zaman tahiya ba kuma walam ya tashahhad ya bai yi zaman tahiya ba ya tashi a raka'a guda biyu yanda ya tashi a raka'a ta farko haka ya tire ya tashi a raka'a ta biyu haka imamun nasa'i ya wutar shi a cikin kitabu sahawi babu ma ya fa'alu man kama min isnatayn nasiyan wala man yatashahhada babu wanda yake bayani wanda ya cire ya tashi a raka'a guda a raka'a ta biyu bai yi zaman tahiya ba ya hukuncin shi yake malik yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullah bin shihab bin abdullah az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya shekara ta 125 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa an abdullah bin buhaina abdullah bin buhaina abdullah bin buhaina shine abdullah afwan yace an al-a'raj ko mun tsallake al-a'raj huwa abdurrahman bin hurmuz al-a'raj abdurrahman bin hurmuz al-a'raj al-madani wanda ya masa shekara ta 117 sika ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai yace an abdullah bin malik ibn buhaina bin al-qashab jundub bin nadla bin abdullah bin rafi al-azadi wanda ya yi shahara da ibn buhaina ya musu shekara ta hamsin yana ɗaya daga cikin tabaka na harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabi ne wanda yake shahararre shi da ake kira da ibn buhaina yake cewa annahu qala lalle ya hadi mana wannan ya tsaya yanayi annahu qala lalle ya hudi mana yana cewa salla lana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama rak'atayn lalle manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya mana sallah da ya mana sallah sai ya sallaci raka'o'i guda biyu sun makama sannan ya cire ya tashi falam yajlis bai zamna ba zaman tahiya ba yace fa qaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi ai shi dama inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya limami ne dan ayi koyi da shi to kuma ga mai shari'a wanda ake mai wahayi ana ce mai kaza zaka yi to ya tashi kumi za ku ce duk da akwai wata riwaya wadda zata bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nubbiha an mai tasbihi amma dai ya riga ya cire ya wannan saboda ainihin al'amarin shine sunna ce da farilla suka haɗu ita kuma idan ka rigayi ka gabatar da farilla ba ka dawowa a kan sunna zaman tahiya na harko sunna ne daga cikin sunnonin sallah ka rigayi ka cirata ka raba hannayenka da gwiwoyinka da ƙasa babu hirar dawowa yanzu ka riga ya ka shiga wani hukunci wanda yake daban shine tsayuwa ita kuma tsayuwa a cikin sallah farilla ne kidan ba za ka dawo ba dan ka bar farilla dan sunna ba shine hukuncin yanda yake shi sanya ya riga ya cari ya raba hannayen shi da gwiwoyin shi da ƙasa babu hirar dawowa yanzu kurum here a kirda da gaba kenan shi kuma kirda da gaban zamu gani mi manzon Allah yayi da zaran ka riga ya ka raba hannayenka da ƙahuwanka da gwiwoyinka da ƙasa khalas amma dai kana hannayenka a ƙasa har yanzu kana mai halin mi kana mai halin zaman su zaman zaman tahiya kenan sai ka koma ka zamna kai zaman tahiya ka rigayi ka raba hannayenka da gwiwoyinka da ƙasa kurum zaka meke wannan ka rigayi ka sha ta hekara mata daga ƙarshe shine ne yake bayyana mana yake cewa falamma qada salatuhu salatahu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar shi kabbara sai ce Allahu akbar sun masajada sajadataini sai sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne qabla taslim kamin ya sallame sun masallama sannan ya sallame me yake nuna maka wata sujada ce yayi qabla ce eh ragi ne yayi shine ai wancan karshen karatun mun yi bayani akan mazhabin Imam Shafi'i shi Imam Shafi'i ya tahi dukkan sujada sawa'un rage kai shakka ka samu daɗi kai kurum ƙablar salami za kai abu hanifa ya tafi akan a'a dukkan abinda ka bari ka yi rafkanuwa a kan shi daɗi ne kai ragi ne kai shakka ne kai kurum za ka yi sujada ba'adi ta shanye komi wa'ansu daga cikin malamai kuma suka ta yi a'a ai mun samu manzan Allah ya yi rabkanuwa wannan kuma ba wai wani abu ne ba wanda wani zai yi ta'an ya ce a ya za a yi a ce manzan Allah ya rabkanuwa shi manzan Allah shi yake faɗi bara ko a halshen ubangiji yake bayyana mana inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ni inna mutum ne mutum ne kwatankwacin ku yanda ka zo duniya haka na zo duniya yadda kake rayuwa heka ce heka sha heka yi kaza heka yi kaza kana biyan bukata kana kaza haka nake sai dai bambanci na da ku wahayi ake mini kai ba a yi maka wahayi ban san gaibu ba kai ma baka san gaibu ba sai abin da aka bani labari karkashin wahayi shi ne ke bayyana mana a wata riwaya yake cewa lalle ni mutum ne kwatankwacin ku ina mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa ya yi bayani ya ce mutum ne kwatankwatinku ina iya ɗaukan haƙƙin wani saboda daɗin bakin shi in ba wani ban sani ba amma dai ku sani duk wanda ya zo ya mana daɗin baki na ɗauki haƙƙin wani na bashi to ya kirrati gobe kiyama abin da zai riska na daga mayar da haƙƙin wani a wutar jahannam kaga wannan duka shi yake tabbatar maka lalle manzan Allah mutum ne kwatankwacinka to shine suka bayyana duk lokacin riwayoyi wanda suke ingantattu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabu kanuwa ga shi tantan baya mun ya yanke raka'a mai hudu ya maida ta biyu ya sallame kaga rabu kanuwa ce ya zo ya sallame bai yi zaman attashahud ba kaga ya sallame yayi ba'adi can yayi ba'adi nan yayi kabli duk inda muka samu ga abinda manzan Allah ya sai yayi kabli ga abinda yayi ba'adi to za mu yi haka amma dai koma bayan haka sai mu zaba mu ga abinda ya mana sai mu yi nan mu yi mu yi kablin mu can kuma mu yi ba abin sai dai idan muka koma kan mazhabinmu na malikiya kowata matsala da kai abin da ya dace a yi wani wurin zaka ga an ce maka kabli kamar yadda muka yi bayani in ragi ne aka yi zaka yi mi ba'aji zaka yi kabli in dagi ne kai zaka yi ba'aji in kokonto ne kai shi ba ga hujjar shi an gani sai riwaya ta gaba malaki cewa haddasani an malik an yahya bin sa'id an abdurrahman bin hurmuz an abdullah bin buhaina annahu qala salla lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra faqama min ithnatayn wa lam yajlis fihima falamma qada salatahu sajada sajdatayn thumma sallama ba'da dhalika قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم بعد التسليم عفوا wannan riwaya riwaya ce wadda imamul bukhari ya hutar da ita a cikin as-sahu kitabu sahu babu ma ja'a fi sahu idza qama min rak'ati al-farida haka imam muslim ya hutar da ita a cikin al-musajjid wa mawadi'u salat as-sahu fi salati wa sujud lahu mun yi bayani haka imam an-nasai ya hutar da ita a cikin at-tatbiq babu tarki at-tashahhud al-awwal babu wanda yake mana bayani barin at-tahiyya ta farko sunna ce yaya hukuncin yake shine ya kawo hadisin daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga yahya bin sa'id bin qais bin amr bin sahal al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda musu shekara ta 144 daga hijira daga makka zuwa madina thiqatun sabtun yake cewa daga abdurrahman bin hurmuz al-a'raj wanda mun yi bayani akan shi ya musu shekara ta 117 yake cewa daga abdullahi bin malik bin buhaina bin buhaina ibn buhaina sahabi ne wanda yake shahararre ya mutu shekara ta bayan shekara hamsin daga hijira daga maka zuwa madina yake cewa annahu qala lalle abdullahi bin buhaina ya hudi musu yana cewa salla lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam az-zuhra lalle manza Allah min tsira tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya mana salla ya sallata tare da mu sallar azhar fa qama fi isnataini sai ya tashi a raka'a ta biyu walam yajlis bai zamna ba zaman tahiyya ba yake cewa fihi ba tsakankanin wannan sallah falamma qada salatahu lokacin da ya kammala sallar shi sajada sajadataini sai ya zamna zama sai yi sujada sujada guda biyu sun sallama ba'da zalika sai yayi sallama bayan haka kenan bayan yayi sujada guda biyu kenan me yayi kabli wannan kenan dukkan su kan matsalar wanda ya mance attahiyya ta harko ko zaman attahiyya na harko bai yi shi ba kenan mi zai zai yi kabli kamun ya sallame zai yi Allahu akbar yayi sujada yayi tasbihi ya taso yayi zama tsankarin sujada guda biyu in ya karanta wannan rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli su hudu ko kuma a rabbi gafirli wa rahamni wa afini wa jurburni wa hadini da sauransu ko kuma sannan ya koma ya yi sujada ya yi tasbihi ya taso sai ce assalamu alaikum ba tare da ya yi wata tahiya ba saboda waccan tahiyar da ya ta cikin sallah ta wadatas an fahimta to yanzu kuma mutumin da ya yi raka'a hudu maimakon ya zamuna zaman tahiya sai ya cire ya kai raka'a ta biyar shine malam fiqhun shi nan zai bayyana mana qala yahya bin yahya laysi qala malik yahya bin yahya laysi yake cewa imamu malik yana cewa fi man sahafi salatihi wanda ya samu rabkanuwa a cikin sallar shi fa qama ba'da itmamihi al-arba sai ya tashi bayan ya riga ya cika raka'a guda hudu maimakon ya zamuna yayi zaman tahiya ya sallame sai ya samu rabkanuwa sai ya meke ya ce faƙara bayan ya meke sai ya yi karatu ainihi ake karantawa fatiha ake karantawa ko bayan ya riga kaga ya kama wani rukuni daga cikin rukunan sallah yamma ya shiga karatu ya ce kai bayan ma karatun ya ce sun maraka sai ya yi rukui falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min ruku'ihi lokacin da ya taso daga ruku'in shi zakara annahu qad kana atamma sai ya tuno a ni wa kai yanzu wannan raka'a ta biyar ce nake yi ba raka'a ta hudu bace ba nake yi ba yace kai tsaye innahu yarji kurum sai ya koma ya zamna fa yajlis sai ya zamna wala ya sujud ba zai yi wata sujada ba ya ce a bari in cike wannan raka'o'in nawa guda bari in yi da satin da ai na fara na fara sujada na fara raka'a ta biyar ai ba zan yanke wannan raka'a ta bari in koma in yi sujada guda biyu in yi sujada sujada guda biyu in yi zaman tahiyya in sallame sannan in yi ba da a'a ba haka bane ba abinda zai yi kai tsaye yana tunawa yana tabbatarwa lalle raka'a ta biyar ce yake ciki yace sai ya zamna wala ya sujud ba zai yi sujada ba kaga ai an dazo daga rukuni a'a ba za a yi sujada ba yace walau sajada ihda sajada kai koda ya riga yayi sujada daya bayan ya taso tsankanin sujada sai ya tuno kai ni wayin zuwa raka'a ta biyar ce wani kewa yace abinda zai yi shine lam ara an yasjuda al-ukhra bin gaba wani yanci ba ko wata dama ba wadda shari'a ta bashi ba wadda zai yi sujada ta biyu yace bar in cike wannan sallar ta biyar ba yace summa idza qada salatahu idan ya kammala sallar shi kenan ya zamna zaman mi zai yi zaman tahiyya zai yi yace yayi sallama ya yayi zaman tahiyya yace idan ya kammala sallar shi fal yasjudu sajdatayni wa huwa jalisun ba'da salam sai sujada guda biyu yana mai zamne ba tare da ya tashi ba yace Allahu akbar azabnan zai ce Allahu akbar yayi sujada ya taso yayi sujada ya taso sai ya sallame bayan sallama kenan me zai yi ba'di an fahimta na'am lokacin namu ya ja kuma mun zo karshen babi da ina tunanin za mu tsaya a nan insha Allah ina fata an fahimta karatun bai da wahala amma dai wani sa'in ne kaga ya shiga sarkakiya suka gani kuma wallahi yana ɗi daga cikin karatun da wajibi ne a ce mun san shi ba don komai ba saboda in sallah ta lalace ka zo a shiga cikin halin rudani a rasa ina aka sa gaba mafi yawa za ka gani na ba da labarin masallacinmu wani lokaci aka yi sallah kuro aka rasa ya za a yi da limamin da mamun aka rikici kurum wani can daga can wani kwallon da ya ce no ya ce Allah ya datar da mu
ba tambayoyi na muna da tambayoyi yana tambaya yanzu alal misali kana cikin sallah na kamar da kawa da misali da example ka yi raka abu sai kamar ce baka yi wata man tafiya to shi ne example idan sai ka tashi ai da yadda ya kamata haka nan ne saboda sunna baka ba farilla ko shi ne zaka to kana yin wannan da ka yi da raka hudu sai kamar calu ka ƙara guda idan ka zama to biyar ko can kana da kabu yanzu ga ba a da tashi me ya kamata sai ka hada suka musu ba'adi ba a da dukkan sai ka hada suka musu ba'adi shine kenan wannan biyun da kai misalin yanzu nawa ne gare ka kai rage na yi rashi na yi ƙari kai ƙari in ƙarin da kai kana mai kokonto ne ka yi shi to wannan dukkan su ba'adi kabli zakka musu ƙabuli zai amma dai kana da yaƙinin ƙari ne kai ai shi ne ainihin bayani na ce muku shakka tana kasuwa kashi biyu da kwai babbar shakka wadda in shekara za a tsaida ka a wannan tsayen ba za ka iya fahimta ba nawa ka sallata to shi ne wannan zaka yi bina'i akan yaƙini sai ka yi sujada kamun ka sallar shakkar da kake iyawa ita ce shakka karama wadda an ka tsaya kai lissafi a nayi kaza nayi kaza kenan wannan kaza ce kenan kana iyawa ka tabbatar shakka ce wadda take ba karama ba ka san ka kara to ita kuma ba a ji za ka yi mata to ita kuma idan ba a ji ta zo ita take ɗaukar yaunin hatta da kabdar an fahimta insha Allah Amin. ta abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya shiga mamatanmu ya sanya aljanna ita ce makomarsu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara da amina fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki da abin da rai take harara na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mata shi abin da yake sharri ne kuma Allah ya nisantar da mu da shi Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka sai ga babban malamin mu ya zo to da haka bismillah wa eh to Allah da ya kira Allah ya albarka wa karaka Allah za ku Allah ya sanin ku Allah ya sanya albarka an san da gogari ai kira ka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.